أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين أرم عرم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مفتوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يو رانا تبيو أشكي وتا رمضان شكرا دمول دريه دو da arba'in da uku miladiyan annabi wato hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu hijira a miladiyar sayyidina isa alaihi salatu wassalam a nan zawiyar maulana shekha sharif ibrahim salih husaini radiyallahu ta'ala anhu a yusufari jiya mun tashi a cikin wato kisan akidun mutanen makka gabanin musulunci annabi ya zo yana cewa su bar su cikin dabbobin da suke haramta wa junansu to mun kwana a inda mai jan baki ya tashi ce samaniya ta azwaj a wasu malamai sun ce samaniya ta azwaj din mansub ne akan badali bima'ana wa min al'an'ami hamulatan wa farsha to waɗannan dabbobin su ne samaniya ta azwaj a iya ɗaukan shi a matsayin badali kenan koko ya iya zama maf'ulun bihi li filin mahzufin takbiruhu ansha Allahu lakum samaniyata azwaj duk da yadda aka ɗauka lirabi zai bayar don shi lirabi kamar wato lissafi ne duk hanyar da ka ɗauka idan dai lissafin zai ba da daidai to za ka iya bin wannan hanyar saboda akwai hanyoyi da yawa na lirabi wanda shi ne ya kawo saɓanin fahimta ma na malamai a kan fassarar wato nassoshi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dabbobin nan da kuka haramta su yana kafa musu hujja akan rashin harancinsu haranci da halacci abin da Allah ya yi su ne tabbatattu samaniyata azwaj Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku dabbobi wato guda takwas a cikin dabbobin ni'ima kuma dukkansu halal akwai minan ba'anis ne ɓangaren tumaki akwai ɓangare abu guda biyu shine nau'i biyu zaujai nisnain zakarin wa unsa Allah ya halatta mana wato ɓangaren tumaki rago da tinkiya wannan babu haramci a kan shi a cikin dabbobin nima wa min al-ma'zif ne a kuma cikin awaki ma ya halatta mana wato nau'i guda biyu zaujai isnain aidan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama qul ce musu ya sallallahu alaihi wasallam liman harrama dhukura al-an'am taratan wa inathaha ukhra wa nasaba dhalika ila Allah ka gaya waɗanda suka haramta wato mazajen dabbobin nima wani lokaci wani lokaci kuma su haramta matekunsu kuma suka danganta haka ga Allah tabaraka wa ta'ala ka tambaye su tambayan yana zuwa akan zargi ne zai iya ɗaukan taubir an gane a saboda hujja ne ake so a kafa musu akan abun nan ba haramun ba ne الذكرين حرم عن الأنثيين من الضأن والمعزي wato jinsin tumaki da awaki ɗin maza ne kaɗai ya haramta a tambaye su ko ko mata ne kaɗai ya haramta saboda idan sun haramtawa wannan ga matan su kar su ci wannan dabba to dole ta zama ko namiji ko mace to abin da ya haramta ragon nan ai ya haramta sauran raguna duka idan ku abin da ya haramta tinkiyan nan to ya haramta dukkanin tumaki to saboda haka shin dukkanin tumaki kenan aka haramta kuma gashi kuna cin wasu tumaki koko tunda kun haramta ragon nan cewa ba za a ci ba na na allolinku ne to me yasa wasu ragunan ku kuma za ku ci su ai ya dace a ce ku haramta wa kawo kanku jinsin ragon duka ko jinsin tumaki ko jinsin awaki da 'yan bunsuran duka kaga saboda haka a wannan tambayar da Allah ya musu wato sun faɗi shine Allah ya ce azzakarai ne harrama amin unsayai koko da kuka ce wa qalu ma fi buduni hadhihi al-an'ami abin da ke cikin dabbobi shi kuka haramta an mashtamalat alaihi arhamul unsayin abinda mahaifan mata guda biyu tumaki da awaki abinda ke cikin su kuka haramta to zakaran kana a unsa ayu hadhihi al wato harrama hal dhukura am inatha am nasla wanne ne Allah ya haramta matekun ne ko mazajen ne ko ko ƴaƴan ne kaga idan matan ne ya dace kada su ci kowace tinkiya idan maza ne kada su ci kowanne rago idan ku abin da ke cikin su ne suka haramta ya dace duk abin da dabban ta haifa ba a cin sa ba wai wannan guda ɗaya ba saboda haka Allah ya musu wannan tambaya ce saboda kafa musu hujja cewa wannan maganar nasu ƙarya ne Allah tabaraka wa ta'ala yace nabbi'uni bi ilmi ku bani labari wato wannan haramcin naku da ilimi in kuntum sadiqina fihi al ma'ana من أين جاء التحريم فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام idan ya zama ta ɓangaren maza kutane aka haramta wato mazaje to dukkan mazaje sun haramta ai awil unusati fa jami'ul inasi haramun idan ta ɓangaren matantaka ne to dukkanin matekun dabbobin nima sun haramta awil shimalin rahimi ko ko kunsuwar ma'aifa abin da ke cikin ciki wanda ba a haifa ba shine ya haramta to duk abin da za a haifa fa shi ma dace ya zama haramu fa zawjani haramun fa min aina ja at-takhsis kebancewan naku daga ina ya zo kaga saboda haka Allah ya kafa musu hujja cewa waɗannan dabbobi dukkan su halal ne wa min al-ibli ithnain wa min al-baqari ithnain haka Allah ya halicci wato nau'i guda biyu maza da mata daga raƙuma daga shanu su ma kuma dukkan su halal ne. Wul'ad da kare ne harrama amil unsayin, ka gaya musu cewa Allah ya haramta mazajinsu ne ko matekunsu ne, amma shamalat alaihi arhamul unsayin ko ko abin da mahaifa ta jinsin mata guda biyu suka ƙunsa Allah ya haramta, saboda haka babu abin da Allah ya haramta a cikinsu. am kuntum shuhada'a id wasakum Allahu bihada idan kuka ce kuma Allah ne ya faɗi haka to shin kuna nan ne yayin da Allah ya muku wannan umarni ay huduran id wasakum Allahu bihada at-tahrim fa'tamattum dalik la Shehu Ibrahim a cikin tafsir yace a'a an san tambayar ba haka bane bal antum kadibun bari dai kawai ku maƙaryata ne a cikin wannan rayawan naku Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu mutumin da ya fi kowanne zalunta kansa akan wanda ya kaga wa Allah tabaraka wa ta'ala ƙarya a cikin halatta abu ko ko haramta shi a bidhalika liyudilla an-nasa bighairi ilm don su batar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al zalimin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da wato mushrikai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace ka ce masa ka ce musu walla ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ba na samun abin da aka haramta cikin abin da aka muni wahayi ai shay'an muharraman ala ta'imi yat'amuhu ga dukkan wani mai ci da zai ci sa babu haram laysa fi kitabillahi shay'un muharramun illa arba'atu ashiya'a babu abin da aka haramta a cikin alqur'ani na dabbobi sai abu guda fudu illa an yakuna maitatan sai dai idan abu ya zama mushe ya mutu to wannan haramun ne almaitatu haramun aw daman masfuhan ko ko jini da ya zuba ai jinin yanka yayin da aka yanka dabba wannan jinin da yake fita jinin nan haramun ne shi ma najasa ne bi khilafi ghairihi kal kabidi wa tihali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace uhillat lana maitatani wa damani wa amma yace amma maitatani fal jarad wal hut annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halatta mana mushe guda biyu da kuma jini guda biyu bushin ya ce kifi da kuma fara ba sai ka yi ba ka yanka kifi za ka ci shi ba ba sai ka yanka fara ba haka in ka duba huhu da hanta ai jini ne amma an halatta mana cin su to waɗannan su Allah ya halatta su aula ma khinzirin koko naman alade fa innahu rijsun shi ma haramun ne aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi ko abin da aka yanka shi da fasikanci bi ma'ana ba da sunan Allah aka yanka shi ba don wani tsafi aka yi shi ko aka yanka wa gumaka aw shay'un dhubiha li ghairi bismillah laysa shay'un muharramun illa hadhihi al-arba'ata babu wani abu da aka haramta face waɗannan abubuwa guda hudu da aka kawo a gurin nan faman irra afuwan masu bi wani lokaci wani abubuwan a nan ɗin ba sai na karanta shi ba kaga kamar sharhan nan da ya kawo mun karanta shi a farkon suratu al-ma'ida ba sai na maimaita shi ba saboda zai zama takrar eh fa man turra amma duk wanda aka buƙatar da shi ila shay'in mimma zukira cikin waɗannan abubuwan da aka ambata aka ce dukkan su haramun ne fa akalahu ghaira baghin ya cisa ba yana mai zalunci ba wala adin baya ta'addanci fa inna rabbaka ghafurur rahim idan mutum a yayi tafiya bukata ta same shi amma tafiya ya zama tafiya ne na halal imana ba wani zalunci ya tafi ko fashi ko wani gujewa iyayen gida ko gujewa iyayen mutum sai yunwa ta kama shi idan bai ci mushe ba zai iya mutuwa saboda haka ya halatta ya ci mushe shine famani tsurra duk wanda aka bukatar da shi zuwa ga cin waɗannan abubuwan ya ci su to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa an ce zai ma ɗauki guzurinta da inda ya samu abinci kuma sai ya jefar da wannan abu ba laifi ba ne an fahimta eh saboda wato kare rai ɗin wajibi ne kowanne abu za ka ci saboda ka samu rayuwanka eh ko haramun ne ba sai waɗannan abubuwan ba misali mutum ne ka san ɗan riba ne ka ga in ka sani cin haramun ne aiko gashin yunwa ya kama ka za ka mutu saboda haka za ka ci riban nan ya haka an fahimta yi ba ka da komi abin da za ka ci ko da ka kasance a cikin gari ba ka da abin da za ka ci ba ka da abin da za ka sha yunwa zai iya kashe ka sai wani alaji ya ɗauko wata yar miliyan ɗaya ya baka kaga ai za ka ci ko amma in ka samu wadata kuma sai ka bari an fahimta fa inna rabbaka ghafurun lahu ma akala alla mai gafarta masa abin da ya ci na waɗannan mushe guda hudu rahimun bihi wa yulhaqu bima dhukira bi sunnati kullu nabin min as-siba'i wa mikhlabin min at-tayr daga cikin abubuwan da aka haramta duk abin da yake da fika na namun daji ba a cin sa kaga ba sai an ce maka dabba kaza dabba kaza in dai yana da fika saboda da ita yake farauta ko to wannan haramun ne a kuma idan tsuntsu ne yana da irin farce na gefen nan da yake kashe dabba da shi shi ma cinsa haramun ne saboda haka da waɗannan abubuwa guda hudu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta riskar da abu guda biyun nan na'am
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
wato daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya haramta su yace wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufur a cikin suratu nisa mun karanta kisan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa ahlul kitabi wasu daga cikin dabbobi dan zaluncin da suka yi bi dubbi min alladina hadu harramna wato alaihim tayyibatin uhillat lahum mun karanta wannan ko saboda haka Allah ya ce to daga cikin abin da ya haramta a cikin dabbobin nima ga Yahudawa kullazi zufrin duk abin da yake da farce bi ma'ana farcin shi malam wato tufarraq asabi'uhu kal ibil wa ghayriha duk abin da ba a raba farcin shi ba Allah ya haramta wa ahlul kitabi wannan ma Allah ya haramta shi kaga dabba ce daga cikin dabbobin ni'ima to su an haramta musu wani amma banda su waɗannan mushrikai wa wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhubahuma su ko shanu da awaki Allah ya haramta wa ahlul kitabi kitsin su ba sa cin su Allah ya haramta musu ai as-suruba wa shahma al-kula ya haramta musu kitse da kuma kitsin koda wannan ba za su ci ba a jikin dabba a jikin shanu da awaki illa ma hamalat buhuruhuma sai dai kitsin wato da bayan su yake dauke da shi shi ba a haramta musu ba ai ma alika biha minhu aw hamalatul hawaya ko ko hanji ya dauki wannan kitsin shi ma an halatta musu cinsa ai al'am'a'u jam'u hawin aw hawiyatin aw makhtalafa bi azmin ko ko kitsin da ya haɗu da kashi wa huwa shahmul ilyati fa innahu uhilla lahum waɗannan da an halatta musu cinsu dalika tahrimu jazainahum bihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan haramcin da na musu shi na saka musu ne don zaluncin da suka yi bi sababi zulmihim wa inna la sadiqun Allah ya ce lalle ni mai gaskiya ne a labari da nake bayarwa wannan abubuwan su dabbobin ni'ima ne ba za su ci raƙumi ba ko ba za su ci kitsen wato shanu da awaki ba sai dai kitsen da yake jikin wato hanji ko kuma da yake jikin bayan dabba ko da yake jikin kashi wannan za su iya cin su fa in kadzabuka Allah tabaraka wa ta'ala yace idan sun karyata ka a cikin wannan abin da ka zo da shi fa qul ka ga ya musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ka duba irin kira da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi duk da yace fa in kadzabuka ai da dace a ce azaba ne zai biyo ko amma Allah saboda ya nuna cewa shi rahimun سبقت رحمتي غضبي سيتي فإن فقل ربكم ذو رحمة واسعة duk ƙaryata da suka za a iya gafarta musu dan Allah ma abocin rahama ce yalwatacciya haitu lam yu'atilkum bil uquba wa fihi talaqqufun bi du'aihim ila al iman akwai tausasawa cikin kiran su zuwa ga imani a ce ku ƙaryata kuma a ce Allah mai jin kai ne amma idan ba su tuba ba su sani cewa wala yuraddu ba su anil qaumil mujrimin wato azabar Allah idan ta zo ba a juyar da ita ga barin wato ba su laifi na'am
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين
آه. wato daga cikin ko da ba kafiri ba mai laifi sai ce wai Allah ne ya sa shi to Allah tabaraka wa ta'ala baya sa abu mara kyau sai dai shi ya halicce shi in ka aikata shi ya san da ka aikata shi kuma sai da yardarsa za ka yi amma bai amince ka yi wannan aikin ba to aikin nan da ka yi kai ka aikata aiki saboda haka zai maka kamu a kai Allah ya kiyaye shine Allah ya ce sai qulul ladina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna الكفار يقولون إن الله تبارك وتعالى هو الذي شاء إشراكنا هو الذي شاء إشراكه إشراكه kafirai za su ce ai Allah tabaraka wa ta'ala shine ya so mu yi kafirci sai shehu Ibrahim ya ce haza haqqun wannan tabbas haka Allah ne ya so nahnu law sha Allah kai ma ashrakna da ba mu yi shirka ba wala aba'una kuma iyayenmu ma da ba su yi ba wala haramna da ba mu haramta min shay'in wani abu ba كذلك آباؤنا وكذلك تحريمنا لولا أن الله شاء ذلك لما كان هذا حق وبنوا عليه كذبا wannan magana gaskiya ce amma sun ɗora ƙarya ne a kai wato abin da malamai suke cewa kalimatu haƙƙin urida bihal ba urida bihal batil qasu al tabaraka wa ta'ala ala al-makhluq sun auna Allah fa huwa radin bihi cewa Allah ya yarda da abin da suka yi lima kana huwa alladhi sha'ahu fa huwa radin bihi hada kadhibun wannan ƙarya ce qasu al-haqqa tabaraka wa ta'ala ala al-makhluq sun auna Allah ne da halittu fa inna al-makhluqa la yasha'u shay'an illa wa radiya bihi shi halitta wato mu ba ma son abu sai mun yarda da shi duk abin da baka yarda da shi ba za ka yarda aikata shi ba li'annahu la yasha'u shay'an illa sha'a lahu fihi illa shay'an lahu fihi manfa'atu dan dan adam baya yarda da wani abu sai abin da akwai amfani gare shi ciki idan kana lahu manfa'atun fi shay yasha'u idan akwai amfani gare shi a cikin wani abu to zai so idan mashi'atuhu wa ridahu muktarinani wato son dan adam da kuma yardansa su a haɗe suke li'annahu talibul manfa'ati shi mai neman amfani ne wallahu tabaraka wa ta'ala la ya kunu shay'un illa bi mashi'ati Allah ba abin da yake kasancewa sai da son sa walakinahu yasha'u wato shay'an zai iya son wato son abu amma wa yarda bi yadda da shi wa yasha'u shay'an wala yarda bi yaso abu kuma Allah bai yarda da shi ba shine bambancin wato Allah da halitta yanzu mu duk abin da ba ma da amfani da shi ba za mu yarda a shi ba amma Allah ka ga ai ghaniyun ya wadata zai yi akwai abin da yana so kuma zai yarda da shi ka aikata shi akwai abin da Allah zai so ka aikata shi amma bai yarda ka aikata shi ba wannan maganar da suka faɗa tana wannan babi law sha Allahu ma ashrakna hada haqq al-kufru bi mashi'ati Allah wal ishraku bi mashi'ati Allah wal ma'siyatu bi mashi'ati Allah duk waɗannan abubuwa wato kafirci da hada Allah da wani da kuma saba wa Allah duk suna kasancewa da son Allah ne walakin lam yarda bi hada sai dai Allah din bai yarda da wannan ba shine gashi wala yarda li ibadi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum Allah baya yarda da kafirci ga bayinsa kaga maganar su ta warwaro wa in tashkuru yardahu lakum idan dai za ku gode wa Allah ai ku bisa shi yake yarda da shi saboda haka sha'ahu وما رضي به فهو له خطابان خطاب المشيئة وخطاب الحكمة خطاب المشيئة لا يكون شيء إلا شاء إلا شيء شاءه الله واتو zance na so Allah ba abin da yake kasancewa sai abin da Allah ya so wal kufru wal muharramat wal ma'asi kullu hadhihi bi mashi'atillah ka kafirci da abin da Allah ya haramta da sabonni duk suna kasancewa da son Allah walakin la yarda li ibadihi al kufra Allah ba yarda da kafurci wal imani bi mashi'ati wa ta'ati bi mashi'ati wa yarda bi dalika imani da kuma biyayyan Allah shine Allah abin da yarda da shi fa hum qalu kalimata haqqin wa banu alaiha batilan sun faɗi kalman gaskiya amma sun gina ƙarya ne a kanta shine cewan su lausha Allahumma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay hada haqq fa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi وهو راض به سوى ألا يرد فيه هذا كذب كذلك كما كذب هؤلاء كما ويند وأن سكي كريا كذب الذين من قبلهم ألا ينوى النبي تسليا نكر كذاب ويند سكي كريا تاكا هكا وأن سكي قبانين سما سكي كريا تا annabawan su da manzannin su rusulahum hatta zaqu ba'sana sai da suka dantani azaba wal hal indakum min ilmin shin akwai wani ilimi da cewa Allah ya rada kafircinku ku fito da shi fa tukhrijuhu lana Allah ya ce ba su da wannan hujja in tattabi'una babu abin da kuke bi illa dhanna wa in antum illa takhrusun ƙarya ne kawai kuke yi takribun qul lahum illa takun lakum hujja falillahi alhujjatu albaligha tunda ba ku da hujja akan wannan to Allah shine mai hujja da ta kai falau sha'a Allah da ya ga dama shiryar da ku diya shiryar da ku فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولكنه لم يشاء ألا دي قداما با saboda haka mutum kada ya aikata sako ya ce wai Allah ne ya- ya ya so a wannan babu an fahimta saboda mutane suna yawan faɗan irin waɗannan abubuwa ƙarya ne in abin da Allah ya so shine ka masa biyayya ka bauta masa amma ka yi sata ka yi zina ka yi abubuwa da ba su da kyau Allah ya haramta su ga Qur'ani ga hadisi ga zantukan malamai dukkan su ba su da kyau ka ce Allah ne a a wannan babu a wajen Allah in kuma ka faɗi haka to daidai kake da waɗannan kafirin ƙurashi Allah ya kiyaye Eh, wato a Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an yace ahlul iman ahlul imani wa ahlul hidayati aqallu min ghairi masu imani da shiryayyu su ne kaɗan a kan wasunsu. Ran lahira idan aka zo shigar da wato mutane aljanna da wuta za a gaya sayyidina Adam alaihi salam akhrij ba'san nari ka fitar da waɗanda za a kai wuta cikin zuri'anka sai ya ce wa ma ba'sun nari menene ake nufi da ba'sun nari din Allah sai ya ce a a- wato min a- min kulli a- a- min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'una alfa a, wa tis- wa tis'u- a, min kulli alfin tis'umi'a wa tis'atun wa tis'una za a cire mutum ɗari tara da casa'in da tara a cikin kowanne dubu duk waɗannan za a kai su ta. To a wannan lokacin ne shine yau mai yaji alulillah na shi ba. Idan aka yi maganan nan to ko da yaro yana gurin da aka haifa sai ya furfura. An fahimta yi. To sai sahaban annabi suka hankalinsu ya tashi sai aka ce a'a ba a cikin musulmai ba. ana nufin a cikin kafirai su ya juju da ma juju za a ci su ne ɗari tara da casa'in da tara ɗin mu ko musulmi guda ɗaya saboda haka kaga kenan sun fi mu yawa to Allah ya yi haka ne da wata hikima sai ya ce wa mal hikmatu fi hada menene hikimar da Allah ya sa kafirai suka fi musulmai yawa yace innal imana azizun shi imani yana da wahala wa shay'u idza qalla yakuna azizan shi abu idan ya zama kaɗan zai zama yana da daraja wa idza takasara inda kulli ahadin yakunu ghayra azizin inda nas idan abun kuma yayi yawa to zai zama ba shi da daraja a wajen mutane falamma arada Allah an yakuna al-iman azizan wal mu'mina azizan ja'ala al-mu'minina aqalla min al-kuffar da Allah ya so ya mai da imani yana da daraja mumini shi ma yana da daraja ya sanya muminai su ne mafi karanci akan kafirai yanzu haka idan ka duba a duniyance dukkan wani abu da za a kirga shi a na girma za ka gaba za a sa ƙasar musulmai a ciki ba ko ƙarfin tattalin arziki ko ƙarfin wato soja da kuma ƙarfin siyasa da sauransu da ƙyar ka samu ƙasa guda ɗaya irin masu makamai ƙare dangi da ake cewa wannan kaga ai bai wuce a sa iran ba ko ko a dukkan ƙasashen musulmin nan to kuma Allah ne ya yi haka ne ba wai su suka yi hakan ba duk da waɗannan abubuwan da sun mallaka ba su isa su ƙare musuluncin da ba su da komai ba eh Allah din shi ya yi haka din ba wai ƙarfin tattalin arzikinsu ko ƙarfin mulkinsu ne ya ba su haka ba idan Allah ya so dukkansu za su musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira ai akwai ranar da daga gunki da mai bautan ba wanda bai sajada ba saboda ya nuna musu cewa idan fa na ga dama sai kun musulunta har gumakan naku shi ne wanda shehu ibrahim ya faɗa ya sujudul mushriku karhan li ilahi dil jalali an an gane ai har su abu jahli duk ranar sai da aka yi sajada wa umayya ibn khalaf shine kawai ya ce shi ba zai yi ba wai duburansa ba zai hau kansa ba kafiri kira shi ne kawai bai ba amma shi ma Allah ya tilasta shi sai da ya ɗauki ƙasa ya ɗora a goshinsa an fahimta ya to Allah da ya ga dama dukkan su zai mai da su musulmai ɗin to ya yi haka ne saboda ya nuna darajar mu ne alhamdulillah Ah, wa aidan li yuzhira ghinahu wa istighna'ahu an kulli ahadin kuma Allah ya yi haka ne saboda ya nuna wadatarsa da wadatuwarsa ga dukkan halitta kamar ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a hadisi kudsi ne Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika mimma mimma fi mulki shay'an ko yace tun daga yan halittar farko da ta ƙarshe da mutane da aljanu da a zama kafirai ce Allah ba abin da zai rage ni an fahimta Allah shi ya wadatu da zatinsa halittar da yayi nuna iko ne kawai amma shi ba bukatan komai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malamai suka ce ba wai ana nufin na halicce ku dan lamfin ba ta ta'lil bane lam bil ghaya ne na halicce ku a matsayin ku na bayina ya dace ku bauta muni kai bawa kan mai gidanka ba a jaddanta mu ba yanzu fulani eh mai gidanka ne me za ka yi masa bauta za ka yi masa aiko amma ba wai ya Allah yana buƙatar wannan aikin naka ba balle Allah tabaraka wa ta'ala to duk abin da muke aikatawa babu abu guda ɗaya da Allah yake buƙata tare da shi dan wannan ne yasa musulmai suka zama kaɗan ya nuna shi wadatacce ne ga dukkan wani Allahu ghaniyun لو كان مفتقرا لشيء لافتقر الى كثره المسلمين Allah mawadaci ne da ya zama mabukaci to zai zai bukaci yawan musulmi ne wa kasratil mu'minin walakinahu haythu annahu ghaniyun yakfihi qalilun minan nas da Allah ya zama mawadaci ne to kadan na mutane ma yake shi yakununa muslimin law kana an-nasu kuffaran jami'an ma darra ma darrahu dhalika da a ce dukkan mutane su zama kafirai to ba zai cutar da Allah ba fa qallalan almuslimina ahlul iman Allah ya karanta musulmai ya karanta mumirai a cikin su li yuriya wa istighna'ahu bi nafsi an kulli ahad wa thalithan shin yace abu na uku kuma li yuriya qudratahu fa inna ahlul iman wa hum al aqallu aqallu adadan wa udadan ya yi haka ne saboda ya nuna ikonsa don muminai su ne mafi karanci a yawa da tanadi kamar maganar da muka yi da farko yanayin karfin wato soja da siyasa da tattalin arziki za ka ga mu ne a baya ko wa ma'a zalika fa huwa qadirun ala hibbihi duk da haka kuma Allah yana da iko ya kiyaye mu hatta la yadurruhum al-kuffar har kafirai ba za su cutar da su ba wa hum akthar فالكفار أكثر وأكثر عددا وسلاحا سنفيم يوى سنفيم مكاني وعلما سنفيم إلمي ما yanzu ga shi ba muna karanta addinin musulunci ba a can sai ka samu a cikinsu wanda ya fi mu sanin addinin musulunci shi ya karanta saboda yin makirci ne kuma musamman yahudawa Allah ya musu baiwar ilimi to tun da ya musu wannan baiwan bai kwace ba kawai la'anar su akan an fahimta ya wannan da Allah ya ba su bi gulamin alim kakansu din alim din bai tashi ba ko shedan ai bai wanda Allah ya masa tana na ai ne masa kawai akai an fahimta ne to sun fi mu ilimin ma wa makayi wa makayi da sun fi mu makirci wal muslimuna qaliluna bainahu su ko musulmai ɗan kaɗan ne tsakankanin su du'afa fuqara rauna na talakawa aktaru yawancin mu zaka gan mu raunana ne talakawa juhala'u kuma aktharuhum wa ma'a hadha hafizahumullah duk da haka Allah ya kiyaye mu hatta innal kuffara ma qadaru lahum ala shay kafirai ba su iya yi mana komai ba bal tajidu al kuffara da'iman yakhafuna al muslimin duk da haka kullum kafirai tsoron mu suke ji su yi waccan makircin su yi waccan makircin wal muslimuna la yubaluna bihim su ko ba su damu da su ba a da suka zauna suna yi makar mu kuma ba mu damu ba amma Allah ya kiyaye mu fa in kila na hada yunafi to duk da haka yana da amfani fa in kila inna hada yunafi ma taqaddam bil ams kataba ala nafsi rahma idan ka dubi wannan magana Allah ya ce shi wato mai jin kai ne to sanya yawan halittu kafirai ina jin kai ko ai jin kai din zai zama babu ko to shi ne in kanat rahmatu sabaqat ghadaba kuma a ce rahmar Allah ta gabaci fushinsa wa kana al-kuffaru akthara min al-muslimin fa kayfa turajjihu ar-rahmata ko turajjahu ar-rahmatu ala al-ghadab ta yaya za a rinjayar da rahman ma akan fushin nan na'am illatul muslimin karancin musulmai din bin nisbati ila al-insi wal jinn wato dangane ga mutum ne da aljan kafirai suka fi yawa an fahimta wa illa fal mala'ikatu kulluhum wal hurul ilu wal mala'ul a'la aktharu min al insi wal jinni bi kathirin in ka duba mala'ikun Allah dukkansu musulmi ne da kuma matekun aljanna da halittar da Allah ya a sama ya ajiye ta dukkansu musulmi ne ai sun fi mutum da aljanna bi kasir wa kullum ahlul iman dukkansu masu imani ne nazaran ila zalika fa ahlur rahmati akthar min ahlil ghadab idan an dubi wannan to zaka ga ma'abota rahmar Allah din sun fi yawa akan waɗanda suke da fushi fushin Allah ولكن أهل الغضب هم أكثر من في الإنس والجن sai dai ma'abota fushin Allah ɗin sun fi yawa a cikin mutane da aljanu ne shi yasa muka ga kamar sun fi yawa an fahimta shehu ya warware maganan ko maganan sabaqat wato sabaqat rahmati ghadabi ya tabbata mun ji gaba to yaya
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mutanen makka qul halumma shuhada'akum shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada har yanzu magana ta koma akan abubuwan da suka haramta din Allah ya ce ku kawo shaidunku akan cewa Allah ne ya haramta muku waɗannan dabbobin nima fa in shahidu idan suka kawo suka yi shaida fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su saboda su makaryata ne wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina kada ka bi wato son rayukan waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa annabi magana amma al'umman shi yake nufi annabi sallallahu alaihi sallama babu wanda ya kai shi sanin Allah ba wanda ya kai shi tsoron Allah saboda haka maganan da ake gaya masa mu ne ake nufi ya muhatabu musamman wasu masu tafsiri zaka ga suna faɗa kai abun wazance bala ta shadda wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina duk kafirai abin da kaga suna aikatawa karka yadda da shi karka gaskata shi karka bi shi amma annabi kam dama ya gama da wannan walladhina la yu'minuna bil akhirati da ma waɗanda ba sa imani da ranar ƙarshe wa hum ya'diluna bi rabbihim suna daidaita halittu da ubangijinsu suna yin shirka Allah ya ce قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم tunda kun ce kun haramta waɗannan abubuwan to ku zo ku ji abin da Allah ya haramta in shi din kuke so an fahimta ba waɗannan dabbobi ba Allah ya haramta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu su zo ka karanta musu abin da Allah ya haramta hadha alladhi حرم كفار قريش من البحائر والسوائب كذب وافتراء كاجني الآن تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ذكر عشرة أشياء Allah ya ambaci abubuwa guda goma a wannan aya su ne abin da Allah ya haramta, kuma wannan kamar jawami'ul kalimi ne duk wani sabo Allah ya haramta shi an fahimta ya duk wani sabo ba ya takaita a wannan ba na ɗaya Allah ya ce Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da wani abauta allazi aujaba Allahu alaina huwa al-iman abunda Allah ya wajabta mana shine mu gaskata Allah shi kadai wahdahu wala nushrika bihi shay'an ashirku huwa akbarul kaba'ir duk wani babban laifi to yana bayan kafirci فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر an tambayi annabi wato game da manyan laifuka shi abin da ake cewa kabira wato babban laifi idan ya samu to laifuka duka za su zo an fahimta yanzu misali ƙarya kaga kabira ce aiko to mutum idan ya zama yana ƙarya giba zai zo masa namima zai zo masa hasada zai zo masa zalunci zai shiga kibru zai shiga ujbu zai shiga ru'yatul fadli alal ghairi duk dai wani abu da aka sani da an haramta to zai iya shigo masa wa saboda haka shi yasa ake kiran shi kabiratu kaba'ir din kofa ɗaya ce da za ta kai ka daga dukkan sabonni misali shan giya mutum in ya sha giya kaga zai iya aikata kowanne sabo an fahimta hakanan su ma ƙananan laifuka din idan ƙaramin laifi guda ɗaya ya zo to shi ma zai bude zai bude sai sauran kuma sai su zo abun da ya dace mutum ya nesaci laifi ne kawai an gane ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azzambu shumun ala ghairi fa'ilihi shi zunubi su'umi na ainihin albarka ne ga ma wanda bai yi sa ba misali yanzu wani ne ya sata kaga sata haramun ne sai mu zo mu ko muna cin naman sa bai shafe mu ba sai mu zo mu zage sa sai mu zo mu fara yi masa ƙarya a dabbobi ɗari ne sata alhali guda ɗaya an fahimta to shi saƙo dai kar a yi sa amma in aka yi sa to zai shafi mutane da yawa Allah ya kiyaye mu to waɗannan su ne kaba'ir mafi girmansa shi ne kafirci Allah ya kiyaye a sai annabi ce an tushrika billahi shay'an wa huwa khalaq alhali shine ya halicce ka wa anta uqqal walidain da kuma ka saba wa ma'aifanka, wato saba wa ma'aifa ko da abin da ka san ba sa so ne ka yi shi ka saba musu. Wannan shi ne hukuku. Wa an tuzaniya halila ta jarika, ka yi zina da matar maƙocinka, shi zina haramun ne, amma zina mafi muni mutum ya yi zina da maƙociyarsa. Na biyu zina da budurwa da bata taɓa aure ba, an gane ai, ya fi zina da bazawara. an fahimta ne an ce duk mutumin da ya yi zina da matar makociyansa Allah zai ɗora masa azaban al'umman annabi duka idan mutum ya yi zina da budurwa da bata taba zina ya lalata mata rayuwa to da rabin azaban al'umman annabi za a ɗora masa kaga saboda haka zina ɗin yana da mataki mataki wanda akwai wato ha'inci mafi girma a ciki to ya fi azaba Allah kiyaye mu zina kuma idan dai har mutum ya yi sa, to, gaskiya tuban da zai sa ya bar shi din sai na gaske, sai ibada na gaske ne saboda haka matasa a kiyaye yin wannan. In dai har ka taba so ɗaya, to mutum ko ya aure dan zina ya fi aure na halar so saba'in. Akwai wani mutum mazinaci ne aka kawo masa matansa, da ya sadu da ita sai ya gane matansa ya ce ma a halaki fil haram. Ya ce kai kina da daɗi a haramun. saboda shaidan da yake ingiza yin haka ɗin ya fi so saba'in an fahimta kuma idan mutum ya taɓa zina ko ya ƙi ko ya so sai an yi da zuri'ansa kaga zunubi ne da baya baya tsayawa don Allah tabaraka wata'ala ya halicci duniyan nan har zuwa ranar da ya so ya shimfiɗa dokansa to hanya guda ɗaya da ɗan adam zai zo shine aure kuma Allah ya sa dokanta sai an samu ɗan adam kowanne abu zai zo saboda haka aure shine awwal shay kai kuma kawa Allah ta waye akan wannan me yasa Allah zai barka idan dai mutum yayi zina dole za a yi da yarsa za a yi da jikarsa za a yi da yar uwarsa Allah ya ce ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya wato Shehu Ibrahim za mu karanta a cikin suratu Maryam ya ce abin da yasa Allah ya faɗi haka ma kana abokin ra'aso'in kenan zina gadon su ake tunda ubanki ba mazinaci ba wama kanat ummuki baghiya iyarki ba karuwa ba ta yaya ke kika yi zina to in dai mutum ya yi zina to uwarsa ko ubansa su yi in ma bai sani ba to an taɓa yi in bai sani ba kuma a kakansa akwai wanda ya amma baya fita haka banza saboda haka a kiyaye sosai mutum kar ya kuskura ya taɓa zina in dai ya taɓa laifi ne da ba a bari akwai aikin alheri da shi ma in kai Allah baya barinsa in kayi shi zai shafi jikanka har ma ba iyaka kamar yanzu malamai idan aka samu malami da ya kai malami an ce har kiyama ta tashi inda akwai zuri'ansa to akwai kulawa ta musamman tare da su a wajen Allah sai kaga Allah ya tada wani malami a cikin wannan zuri'an ana ta mamaki ya akai wane ya akai wane a wani daga cikin kakansa ne babu kamar shi saboda haka Allah yake musu wannan to akwai sakon da in kai shi ma haka Allah zai ta binka zai ta binka ka bata bayanka saboda haka a kiyaye zina yana daga cikin manyan laifuka saboda ha'inci ne ga ɗan adamtaka ɗin duka Allah kiyaye mu ya ce wa an tuzaniya halila ta jarik a shirkuhu akbarul kaba'ir akbarul mubiqat shine mafi girman abun da ke haramtawa Allah yake wa bil walidaini ihsana a wato ai ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata wa ma'aifanku ba'da shirki al bayan wato kafirci laifi mafi girma a wajen Allah shine saba wa ma'aifa dan ka duba Allah ne halicce ka amma baka zama kamar dutse ka tsira ba ko kamar bishiya sai Allah ya tsaga ma'aifiyanka ka fita kuma ma'aifinka yayi dakonka ruhinka tun daga alamul arwahi ya zo da kai nan duniya to wannan ne zaka saba wa ba anan da an haife ka ba anan kuka haɗu da ma'aifinka a tun da an halicci ranka an sa annabi Adamu to ya fita ya hau ruhin na wannan mutumin har ya zo akwai mutanen da suke iya raina kakanninsu saboda suna ganin kaka wai ba ma'aifi bane ya gaya maka kakanka ba ma'aifi bane sai da ruhinka ya shiga tsotson kakanka tukunnan ya dawo bayan ubanka to kaga saboda haka kaka shi ma ma'aifi ne kaka na biyu ma ma'aifi ne haka dai har aje wajen annabi adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dangi baya nisa ba aifuwa ba ne kaka na biyun ma ya aife ka na ukun ma ya aife ka na ɗayan ma ya aife ka ubankan ma aifuwa ne to menene bambanci eh duk mutumin da yake rena dangi wai a ba dangi na na kusanci ba in ka je gaban Allah za ka yi bayani dangi baya ne ta annabi ya ce ko kaka na nawa ne shi ma aifuwa ne ubanka ma haifuwa ne yanda ubanka ya ciyar da kai waccan ma ya ciyar da kai ya shayar da kai an fahimta a kiyaye dangi koya yake danginka ne babu bambanci idam al-uquq hatta azzama al-uquq hatta annahu ma dhakarahu Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama saba wa iyaye har sunan ma bai ambata Qur'ani ba dan girman laifi sai dai ke kawai a kyautata a kyautata kawai an fahimta akwai malamin mu professor Makarifa na yana ana sa wani clip haka yace tsakanin mutum da ma'aikansa babu wai me dalili kawai kai biyayya ne in dai ba sabon Allah ba duk abin da suka yi kawai biyayya za ka yi babu me dalili da za ka ce kaza in ce kaza wa wajen Allah babu wannan in kuma ka yi haka to kawa Allah ba eh saboda Allah da ya halicce ka a nan kuma sun su suka fudda kai kamar soja ne babu neman dalili kuma wani abun mamaki idan ma'aifinka ko ma'aifiyarka suka ƙi abu ko a wajen Allah mai kyau ne Allah sai ya maida shi ba shi da kyau ko ka ƙi ko dukkan abu dukkan abu misali yanzu ba mace ba ba wanda ya kai ta tarbiyya haka ne sai ma'aifinka ya ce ba na son ta sai ka ƙi to wallahi sai ta zama babu tantiriya irin ta saboda suna daga cikin bayi wanda idan suka so abu kawai Allah ya so shi sai dai in ba in sabon Allah ne in sabon Allah ne shi kenan amma in ba sabon Allah bane ko ka ji ko ka so in mai kyau ne Allah zai canja shi in kuma ba na mai kyau bane suka ce ka je ka in dai ba sabon Allah bane sai Allah ya canja shi ya zube da shi kuma shine mai kyau duk wa'alan sa sai Allah mai da shi mai kyau saboda haka musamman irin mu matasa mu kula iyaye sun fi karfin wasa kofa ce ta aljanna kofofi guda biyu ne in dai sun rufe ba kofar da za ta kai ka aljanna duk azuminka duk sallanka duk menene da za ka yi in dai kofar uba ya rufe kofar uwa ta rufe wallahi haka mutu ba za ka shiga aljanna sai ka shiga wuta wannan kaf'an kofofi biyu ne saboda haka mutum ya kiyaye Allah ya sanya shi a cikin laifuka mafi girma tsakanin halitta da halitta babu laifi da ya kai saba iyaye kuma ko a ko a zahiri ko a baɗini ko surarsu an gane saboda annabi inna min abarri birri an yasila rajulu ahla wuti abihi a rayuwanka idan ka san ma'aikinka ya rasu ko ma'aikiyarka ta rasu a cikin rayuwarsu za su ce ka yi kaza kar ka yi kaza ka lizinci wannan har ka kare duniya shine biyayya amma in dai ba za ka yi ba to shi ma ka saba musu Allah kiyaye eh a laifi ne babba sai Ibrahim ce Allah ma bai ce uku ba sai dai ce wa bil walidaini ihsana eh wala taqtulu auladakum min imlakin kada ku kashe yaran ku don tsoron talauci a jahiliya mun karanta to Allah ya haramta musu wannan abu in dai abin da aka haramta ne suke nema min ajli imlakin kadhalika ma kana yartakibu al-kuffar min qatl al-walad makhafata al-faqr kamar yanzu yanda mutane suke yi wai suna jin tsoron talauci sai su sha magani su hana mace ta aifu ko namiji ya sha magani ya zama ya tare da mace ba ta aifuwa malam arziki na Allah ne zaka iya mutuwa wanda ka aifu ma ka bar su fa ko kuma Allah ya rubuta duk abin da mutum zai ci ya sha tun kafin ya zo duniyan nan fa ba abin da za ka yi wahala in ka sha shi ai inna inna alfarja ma'al tarbi idan ka sha wahala sai jin daɗi ne misali kana ga cewa ba za ka iya ɗaukar nauyin su su yi makaranta ni wai dole sai an yi karatun boko ne ga karatun allo ga karatun kyauta muke koyar da shi ga malami na malamadu ana biyan shi dubu ɗari ne an kaya in ka zo ka ga dama ka bashi dubu ɗan baka ga dama ba kuma zai koyar da yaron ka har ya haddace Qur'ani ko naira ba zai karba ba in ya gama ka kawo mana shi za mu ilmantar maka da shi mu maida maka shi malami ko naira ba sai ka ba mu ba eh ba dole bane sai ka kai su za su maka noma za su amfane ka za su amfani al'ummar musulmi inda Allah zai halicci halitta kai ka barta don Allah an gane in ka sha wahalar nan na ciyarwa za ka zo ka huta cikin kankanin lokaci daga zaran sun fara aiki fa za su raka ka gona su ɗauko ruwa su yi wannan wanda in babu su duk wannan abin kai ne za ka yi saboda haka yaro rahma ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a ringa barin haihuwa dan Allah mu idan an hana haihuwa wasu yan bayan mu sun hana haihuwa to ya za a yi alluman sai ta kare saboda haka ina ga lokaci yayi muna gabar a cikin aya za mu tsaya insha Allah sai gobe mu ci gaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما شاء الله